بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daren lahadi sha hudu ga watan jumadar ula bayan jira annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1443 daidai da sha takwas ga watan sha biyu a 2021 miladiya a wannan makaranta ta mutadawul harifi salafiya a cibiyar mutadawul harifi salafiya asasawa babban malami abu abdurrahman muhammad awal adam wanda aka sani da albani zaria allah gafata mishi da sauran musulmi gaba daya muna azumi na koyon karatun alkur'ani na malam ya hayayola allah ya gafarta mishi yau zaman mu shine na taron allah yadda taken karatun da aka yi wa take da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizozi allah ya karba mana ya ba mu ikhlasi ya tabbatar da daga mu a karatun da ya wuce mun tsaya a suratul takafur yau kuma allah yadda za mu tashi a suratul qari'a amma kafin nan kamar yadda karatun wanda ya assasa karatun malam Allah ya gafarta mishi yayi duk lokacin da aka zo za a koma suratul fatiha a karanta ta a maimaita ta sannan a ci gaba daga inda za a tashi har sai lokacin da ake kyauta zaton Allah ya yarda duk mahadarta kowa yana da itqani na suratul fatiha din domin ita ce uwa ummul qur'an ko Allah ya taimake mu to za mu karanta suratul fatiha kamar yadda muka saba insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمسى بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم سيقوم سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم a za a saurara tukunna ko ai sai an karanta alqari'a malqari'a wama adraka malqari'a yawma yakunu nasu kalfarashil mabthuth وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأما أمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سورة القارعة كما يدعى كسا بياني القا كرم تيتي القارعة كوي قا قا قا دلارب تي القا القارعة العين با القارعة با القارعة العين القارعة malqa malqari'a mun wuce a baya wailul kulli humazatil lumaza alha almarbuda ko kar a ce alqari'atu ko a ce alqari'at a alqari'a irin wannan tawun din mai dauri ko kuma takuri mai cycle in za a tsaya akan ta za a tsaya ne da haƙun alqari'a malqari'a wa ma ga maddanan akan mimun ga alifin nan akan alifin din ga fataha mai tafiya tsutsa alamar ja kenan ko wa ma ad alqalqala qutu mujat guda biyar din nan ba daure sanka a ce ad sai a ce ad ad ad wa ma ad kar a ce ad raka ad harfan nan guda biyar qutu mujat qafun ba'un ba'un jimun dalun ba daure saram ko a wurin tsayawa ko a wurin cigaba da karatu haka ga da karatu take sai a ce ade kar a ce ad wa ma ade ade ra ra ita kuma ra'un duk inda take da fataha ko dhamma to za a kawar rata ka a ce adaraka adara ra adaraka wa ma adaraka raka kuma ga alifin na ya biyo baya kaurin ya karu kenan wa ma adaraka ka wa ma adaraka mal qari'a qari'a ra wannan tana da wasali kasa ne za a siranta ta ne ri qari'a wama adraka mal qari'a yawma yakunu an-nasu ga shadda nan akan annasu annasu a dan yi gunna yawma yakunu an-nasu kal farashi fara ra ita ma ra'un nan za a kaurara ta kal farashi ashin muna da ita a yarenmu na hausa kalfarashil mabathuf atha mabathuf ba mabasus ba ba da sinun ba tha mabathuf mab ga kalkala mab yawma yakunu nasu kalfarashil mab mabathuf mab kalkala akan ba'un saboda na cin harfan nan guda biyar ko dubujat ko da ba a daure saram wa takunul jibalu jibalu كالعهن كالعهن كالعين العين كالعهن المن منفوش كان نون nan babu komai na man fush ba komai akai to alama yana za a yi gunna kenan gunna ko ta zamana ko ta idgami ko kuma ta iqlabi to anan afwan ko ta ikhfa'i anan ta ikhfa'i ce man fush kar mutum ya ce man fush kawai ana so idan tsaya kadan yau wata kunul jibalu kal'ihnil man man saboda nun din ba komai akanta an gane ko ba wani abu akanta za ganta khaliyatan min aishin to man fush man fush kal'ihnil man fush ashin fa amma ga mimun nan mai shadda ko fa amma shi ma ba so a ce fa amma kawai a wuce a dan yi gunna tsaya a wurin kadan fa'amma man saƙulat man saƙulat ita ma wannan mimun nunin ba ta da komai a kanta ko to za a yi gunna ke man saƙulat sa a sa ‘yar wata'un saƙulat mawazinu mawa a kan wawu akwai wani alifin ɗan ƙarami alujaku ɗan ƙarami ne mawa shi sa aka ce mawa don ba aka sai a ce mawazinu amma saboda nasu ya ce mawa mawazinu mawazinuhu amma ba a faɗin wannan harafi na ƙarshe mawazi nuh nuh fahuwa fi aisha aisha al'ain ain aishatin radiya aishatin kasantawun ɗin za a ga wasu guda biyu kasratan ɗaya fi ɗaya gaba ko to kuma akan ra'un aka yi shadda ma'ana za a shigar da wannan cikin wannan kenan ishatin radiya za a haɗe kenan ishatin radiya فهو في عيشة را عيشة راضية را ذا كور راء راضية راضية كما da aka tsaya kan alqari'ah ba za a ce fi aishati radiyat ba a a radiya saboda ta'un ce mai dauri ta'un ce mai da'ira wa amma man khaffat to anan kuma wa amma shi ma kamar na baya za a yi gunna akan mimun man khaffat akan nunun din za a ga alamar mene dauri kai tsaye akan nunun din nan za a ga alamar kan ha'un kenan man to za a fade shi ne karara ba kamar can da aka ce man saqulat ba to nan ba za a gunna ba sai a ce kawai wa amma man khaffat man khaffat yadda kaga wannan dauri akan nunun ana so ka fade shi sosai wa amma man khaffat kha ba kaffat ba wasu kafin suke amfani da shi mai kwanin ha ko ha ha alha khaffat ba kaffat ba wa amma man khaffat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu kaman mawazinu na can baya fa ummuhu ummu za a yi shadda akan mimun saboda tana da za a yi gunna akan mimun saboda tana da shadda ummuhu kar a wuce kawai ce fa ummuhu hawi'a fa ummuhu ummuhu hawiya karace fa ummuhu hawiya karatun baya kyau ba haka bane daidai kuma saboda qur'ani da tajawidi aka san shi li'annahu bihi ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala ko man lam yujawid alqur'ana athimu da gangan ka dinga babbata qur'ani kuma tajawidi dole ne ina ƙara fadi malaman da suke cewa ba dole bane ba haka bane me tajawidi dama makharij ne da sifat kowane harafi da inda yake fita kuma da yanayin siffashi wani yana da kauri wani tsakatsaki ne kuma siriri ne an gane jama'a ku to tajawidi dole ne ana cire tajawidi zaka ji qur'anin gaba ɗaya ma kaman ba qur'ani ake karantawa ba ko ba haka ba kowa ya kokarin Allah taimake mu fa ummuhu hawiya fa ummuhu hawiya wa ma adraka ad qalqala raka tafkimu ra ma hiya ma hiya narun hamiya narun akan rawun din nan za a ga kaman damma guda ɗaya ne amma a damma guda biyu ne ɗaya ya kalli ƙasa ne ɗaya ya kalli sama haka ake yin su shi ma yana wani maka za a ce narun abinda ake cewa al'ibuhar kenan narun hamiya ba za a yi gunna ba a ce narun hamiya ba a'a narun hamiya Allah ya taimake mu to amsa بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة
القارعة القارعة
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث in an zo an nasu kar a wuce kawai yau mai kunun nasu ko kar a mance a hankali a hankali yau ma ya kunun nasu kalfarashil mabafus وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوا أي قلنا منفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه fa ba saƙulat ba a ta ko ta ta harshe tsinin harshe taɓa haƙoran nan guda biyu ta ta saƙulat ko mabafuf saƙulat fa'amma man saƙulat mawazinu saƙulat فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن الركن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ba ishati ba ba ai aisha ba ishati ba aisha ai ko aishatin fa huwa fi aishatin radiya وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش kar a dage kar a ce kal ihni a kal ihni manfush ko wa takunu aljibalu kal ihni manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نعم أكرمتها Hmm. kada amince da abin da aka ce ya kunun nasu gunna ko yau mana wasu sun saba ko ba a dagewa ha'un kawai a faɗin kar a ce kal'ini kal'inil man ba sai an dage ba wata kunul jibalu kal'inil man kaga ai ban yi tsalle ba ko to a karanta na abu wata kunul jibalu kal'inil man karama ce ku narun hamiya na'am marratan ukra fahuwa fi ishati isha ba isha ko ba isha'i ba ka kusa ka ci abinci isha ko na'am fahuwa fahuwa fi ishati radiya wa بسم الله الرحمن الرحيم القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقوم الناس وتكون الجبال كالعهن المنزل فهو في عيشة راضية فأمه هاوية نار حامية ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه وما أدراك ما هي بسم الله الرحمن الرحيم القارعة وما أدراك ما القارعة مجھے گبا
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
بسم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية alhamdulillah za a zai daidai da dai malam karanta aya daya na'am الله الرحمن الرحيم القارئة to na gaba
ما القارعة Mhm.
وما أدراك ما القارعة Mhm. Mhm. wani ya tafa ko sai na wani يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث shinin ɗanka kamar ba shinin ba kalfara shi ko yauma يوم يقوم الناس كالفراش Hmm? yauma ya kunu Mhm.
يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث na'am وتقول الجبال كالإثم المنفوش
yawwa ba a yi gunna ba fa'amma ko فأما من ثقلت موازينه na'am فهو في عيشة راضية jayi
وأما من خفت موازينه na'am فهو to yaro ɗauka to cika na'am na'am to to barakallahu fi ku yayi insha Allah to bari mu gani lokaci to bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai suratul qari'a sura da ake cewa al-qari'a makkiya ce a maka Allah ya saukar da ita kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga maka ya koma madina mata sun ce ba sa ji in ba kwa ji ku yi nuna alama ko sai a ƙara gyara in ana karjan ayoyin ta goma sha ɗaya ko ita ce kuma za mu dinga faɗin tartibin ta aya ta ɗari da ɗaya in an faro daga suratul fatiha bakara ali imran ita ce aya ta sura ta ɗari da ɗaya sura ta ɗari da ɗaya bismillahir rahmanir rahim da suna allah mai rahama mai jin ƙai alƙari'a Allah ya ce alfari'a alfari'a daga cima ka san akwai wani abu ke ko malfari'a menene alfari'a kuma iyayen malaman mahausawa suna fassara sai ce mai kwankwasa kamar kara'a ya fara'ul babu kwankwasa ƙofa ka san kwankwasa ƙofa sai ka ji mene zuciyarka tana asawa kamar lokacin da namu na yankin nafa Allah ya tsaye da mamiti Allah ya kawo ƙarshe da kaji an zuwan ƙwanƙwasa maka ai sai kaji tsoro ko to alƙari ake yi Allah ya ce mai ƙwanƙwasa ba malƙari'a menene kuma alƙari'a mece ce wannan mai ƙwanƙwasa ba Allah ya ce wa ma adaraka malƙari'a me ya sanar da kai game da abin da ake cewa alƙari'a ɗin ko ka san wani abin da ake cewa alƙari'a wannan Allah yana kai ne ya jawo ne ya jawo hankali da kuma nuna girman ta ko alqari'a yace ne kunkasawa malqari'a menene wannan ne kunkasawa wama adraka malqari'a me ya sanar da kai ko ka san abin da ake cewa alqari'a kuwa kaga in kana da abin da suka ce Allah a sanar da ni ko yawwa to Allah ya yi wannan abin da ya saboda ya karkato da hankalin mu gane me ake nufi da kuma sakon da zai zo gaba sai ce to wannan alƙari'a ɗin shi ne yau ma ya ƙunun nasu kalfarashin magafuf shi ne ranar za ta kasance ka ga mutane sun zama kamar ƙwari almagafus da aka watsa su kamar ƙwari sun zo sun taru a kan wata bishiya wani abu sun ce ta ya za ka za su tashi na ga sun murwa su ne kawai wannan ya binan kowa ya kama gaban shi mu kuma a najeriyance ba ma wahala lokacin da ake buga bom ba ma bom ɗin ba labarin bom ɗin ma aka ji ko aka ce za a buga bom a kasuwa ko kuma ne ce wallahi ga can za a na bom sai ga mutane ba kama ko ba haka ba wani sai ya fita zanen wurin ta wadan wundan nan ba sai an fita ce kai na gamta ka ce kama baka sani ba to shine yau mai kunun nasu kalfarashin mabafuf ranar da mutane za su kasance kamar kwari wanda aka tarwatsa su kowa bai san inda zai ba wataran nasa su kara wa mamun bi su kara kenan walakin da azabar lahi shari'a kowa kawai ya kama gaban shi ana tawayi wa Allah ba sai inda za a tafi ba kamar yanzu da za a ce da bom babu wanda zai tsaya ya ce bari mu ga malamin da mun fita da shawawa kowa ta kan shi zai ko to saboda ran tashin alkiyama alqari'a idan ta buga kowa zuciyar shi ta ji tsoro hankalin mutum ya tashi ko ba ruwan shi da kowa kawai yana neman ina zai gudu ne ko shi ne ma'ana yau mai kunun nasu kalfarashin mabafuf ranar da za ta kasance kaga mutane su zama kamar kwari wanda aka tarwatsa su kowa ya kama gaban shi bai san inda zai ba Allahu akbar wa takunu aljibalu kal'ihni manfush su kuma duwatsu sai su kasance kamar auduga ita ce al'ihni as-suf al-manfush wanda aka cire mata kwallo a tsakiya wanda ya san auduga naso a ce da nazo da auduga auduga tana da wani kwalle ko baki a tsakiyarta to shi yasa take nauyi in ka aje ta sai ta tsaya a nan in iska ta dan hura ta dan tashi amma da ka cire kwallon a tsakiya yake baki to shikenan kuma za ka kawai duwatsu watan rajibala ta hasabu hajamilatan wa hiya tamuru ma masaha duwatsu ka tuna na garin ku abun qur'ani da yake gaya mana kenan shi yayi da kowane zamani da kowane lokaci dutsen kufaina dutsen madarka ce to za su kasance da kasan mene auduga kamar zare yana yawo a sama haka za su kasance saboda bala'i na ran tashin alkiyama jama'a muna ganewa ko shine yau mai wata kullu jibalu su kuma zuwa su za su zama kal'ihni kamar auduga al-manfush wanda aka sarrafa ta aka zare wannan kwallon kawai tana yawo a iska ne saboda bala'i da tsoro Allah ya tsare mu jama'a mun ji wannan to halar tashin kiyama kenan mutane su zama kamar kwari kowa ya kama gaban shi ana taba gauniya ana gudu su kuma duwatsu Allah mai da su suna tashi a sama yadda ka san zare kamar auduga kawai iska na yawo da su saboda bala'i shine yau mai ja'alu lidana shi ba ko yara kanana kaga suna farfara mala Allah ka samu cika da imani Allah ya ce to ga maganin kiyama na fa amma man thaqulat mawazinu duk wanda mawazinu ma'aunansa na na aiki thaqulat suka yi nauyi in aka ce ka zo da nauyi ko mu a hausance ana nufin meni ka zo aka sai kayan mutum ya ce kana da nauyi kuwa me yake nufi ka kawo alheri to duk wanda ya zo da ayyukan alheri masu yawa skelin shi ana sa ayyukan alheri sallah azumi mutunci alheri ga yanan yayi yawa faqulat aka auna aka aikin alherin ka yaron jayi na shari to fa huwa fi 'ishatin radiya zai kasance a cikin rayuwa mai yardarwa rayuwar da sai ka ce na gode miki aljanna kenan ta baka da abin da kake so a san da kake so a yadda kake so aljanna kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya faɗi a cikin hadisi qudsi yace adatu ibadi salihin fil jannati ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar Allah yace na tare da mabayina mutanen kirki a aljanna abinda ido bai taba gani ba duk tunaninka duk abin da gane-ganen ka a duniya kaje amerika ne kaje saudi arabia ne kaje ingila germany france duk inda kaje wala ba ka taba ganin abin da yake cin aljanna ba mala ainihin ba wala ugurin sani'at irin sound inda za a dinga sawa aljanna na daɗi kukan tsuntsaye ne wani abu mai allah ne sa mana mai daɗi wanda kullum ka kullum cikin jin daɗi kunne bai taɓa ji ba duk wani abu da kullum ka ya taɓa ji bai taɓa jin na aljanna ba wala kafara ala qalbi bashar kai abinda ke cin aljanna tunanin mutum ba bai taba kamowa ba ko kai tunani ka bata kanka lokaci ne kamar ka ce wani gida mai kaza an sa kaza mai iri kaza duk kaga mu tunanin ka wallahi ba za ka kamo ba wannan yana cikin hadisin sahih muslim sannan kuma mutum daya an karshe ma na shiga aljanna yana da fadin duniyar nan so goma ne ba fadin gaskiya layout ba ko zaria ko jihar kaduna ko najeriya ko afirka ko kuma duniyan nan su goma shi yasa allah da ya kai mu lafiya fa'amma man saƙulat mawazinu fa kenan ake magana wanda ma'aunin shi ya nauyi da aikin alheri mutumin arziki ne fa huwa fi aishati radiya yana cikin rayuwa mai yardar rayuwar da shi ma zai da da yudkhilan lahum mudkhala yardawna kai kanka sai ka san an maka ya isa haka kai kanka ka sani ya fa abin da mutum yake tsammani allah ka ba mu amma sharaɗin samun wannan shi ne mene kai ma Allah abin da yake so ko hamma auni yi nauyi akasin wannan shi kuma wa amma man kaffat mawazinu wanda ma'auninsa ya yi rakwa-rakwa an zo an gwada ba komai ana so a taimake ka a baka admission kanin babanka shi ne rijistara ko na ba a an ce kawo ba mas da english duka f9 ko ba haka ba misali allah ya sani wanda ma'aunin shi ba komai ya zo bai aikin alheri ba ya ƙi zuwa masallaci ya ƙi koyi karatun alkur'ani ba zumunci ba ladabi ba biyayya komai zero Allah ya tsare ko ma kafiri ne to fa ummuhu hawiya mamashi ko kuma uwashi ita ce wutar hawiya me yasa aka ce uwashi malamai suka ce yadda uwa ka san ba ta iya rabuwa da ɗanta sakon ɗaya to haka wutunan ba ta rushe innaha kanat mustaqarran wa muqamako menene ina kana garama ina azabaha kana garama azabar ko da second ɗaya ba ta daga mai kafa kamar da uwa a ranta ba ta so ta rabu da ɗanta ko da da minti ɗaya to sai Allah ya ce uwar shi ita ce wutar hawiya an gani ba daga kafa ba wai irin wutar duniya bane ko irin kurkukun duniya a maka azaba an jima ka huta a can azaban sa'ada mai hauhawa ne kawai Allah ya tsare ni to duk wanda ya zama mutumin banza ya je ran tashin kiyama kai aiki daya a baka lada goma kai zunubi a baka lada daya mutum ya kasa har ya je kuma aikin zunubin ya fi na ladan yawa shi ne wa amma man khaffat mawazinu ko aikin zunubi ya zama shi ya fi yawa ya rinjaye na ladan to fa ummuhu hawiya uwar shi da ba ta bura shi ba ta rike shi ta rike shi gam yadda uwa take rike danta ita ce wutar hawiya malamai suka ce ana ce mata hawiya saboda gangarawa ake ita aljanna hawa ake tabaqat ne ita kuma wuta darakat ne kasa ne to Allah zai jefa mutum malam can ciki Allah ya tsare mu Allah ya kare mu wama adaraka ma hiya ko ka san ku abinda ake cewa wannan wutar hawiya din ka san ko mecece ita Allah ya yi dan mutum ya ji tsoro dan ya gane girmanta ya kauce mata sai ce narun hamiya wata irin wuta ce hamiya shagilatul harara mai tsananin kuna mai tsananin kunar gaske idan Allah ya ce abu mai tsanani to kasan ku akwai tsananin haka ne hadisi ya tabbata a cikin muslim cewa wannan wutar da muke amfani da ita a duniyar nan gaba daya duka-duka daya bisa saba'in ce ta lahira duka wutar duniya in ka tattara ta ko'ina ta kowace ƙasa aka tattara su to kamar ɗaya a cikin saba'in ɗin wutar lahira ne a wurin yawa a zafi kuma waccan taninka wannan so 99 a wurin zafi an gane to akwai abin tsoro sura tana gaya mana ne cewa alkiyama gaskiya ne ga kuma halin za mu kasance cikin halin bagauniya kowa ma yana ta gaban shi ne kamar farin da aka watsa su ko kamar kwari da aka watsa su kar wani ya zo ce zai taimake ka ya za ka taimaki kanka fa amma man sakulat mawazinu kai kokari ma'aunin ka yi nauyi ta hanyar aikata aikin alheri bin alkur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ko da bin magabata a salafu sali kenan abinda mu da awanmu take kira muke ce mata salafiya duk abinda za mu yi za mu ga menene ya tabbata daga alkur'ani suna da fahimtar magabata waɗanda su sun fi mu mu muna so ne ma Allah ya haɗa mu tare da su ko dan ma'aunin mu yayi nauyi to wanda ya haka zai samu rayuwa kyakkyawa ita ce rayuwar aljanna ishatir rafiya wanda za ta yadda da kai amma wanda ya sakaci yayi kafirci ko yayi bid'a ko yayi fasikanci yake ma'aunin shi yi sakwa-sakwa to uwash ita ce wutar hawiya wadda ita kuma wannan wuta ce mai tsananin kunar gaske Allah ka tsare mu wannan abin da sura take cewa kenan alqari'a mai kwankwasawa saboda kiyama an ta buga hankalin kowa sai ya tashi kowa kuma sai ya raina kanshi shi yasa take wannan bugun saboda kar ma wani ya ji shi wani ne an gane Allah ya ce malqari'a mai alqari'a wa ma adraka malqari'a ko ka san abin da ake cewa alqari'a din nan kuwa shi ne ranar da mutane za su kasance kamar kwari waɗanda aka tarwatsa su kowa ya kama gaban shi duwatsu kuma duk girman nan nasu da ƙarfi sai su zama kamar auduga wanda aka cire maɗanɗan na a tsakiya suna yawo a sama saboda bala'i da musiba Allah ka tsare mu wanda ma'aunin shi ya kyau ya samu rayuwa mai kyau wanda kuma ma'aunin shi bai kyau bai ya tsaya na ta aikin banza shi kuma uwar shi ita ce hawo ya ta fadawa yana silmiyawa Allah ya tsare ba ta rabu da shi ba kuma ta ci gaba da azabtar da shi Allah ya ce ko ka san abin da yake cewa mecece hawiya wa ma adraka ma hiya ko ka san mecece wutar hawiya din nan to ita ce nabun hamiya wuta mai tsananin kunar gaske inda Allah wanda ta ta duniyar nan ɗaya ce a cikin 70 din ta lahira din Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ya sa mu cika da imani jama'a an gane ko to a takaice kenan insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wannan kuskure kuma Allah ya gafarta mana idan muke taruwa na Allah ka tara mu a gidan aljanna Allah ka yi mana muwafaqa fasubhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum